إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haɗuwarmu a markas ahalu sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata sha bakwai ga wata na shawwal hijira shekara dubu da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya dace da sha ɗaya ga wata na bakwai shekara dubu biyu da goma sha bakwai yau insha Allah za mu yi littayin alwajiz fi fiƙe sunnati wal kitab aziz yau za mu yi darasi na 108 mun yi shi ya ɓace a cikin dama binmu na abu darasin za mu yi da takwas muka yi kenan za mu koma ba saboda masu bin kenan koma na za mu sake za mu maimaita shi ba Allah za mu tashi haƙƙul mar'ati ala rajul haƙƙin mace akan namiji يقول الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة سفارة دفتر الله سبحانه وتعالى yana daga cikin ayoyin Allah kenan gano girma na Allah a ta hanyar ayoyin shi na an khalaqa lakum min anfusikum azwaja yadda Allah subhanahu wata'ala ya halittar muku matanku daga jikinku mana daga jinsi naku halittar hawa daga cikin adam kuma ya haɗi hikimar da hakan ya zo da taskunu ilaiha don ku samu nutsuwa a jikin wannan mata kenan ana samun nutsuwa ta hanyar aure Allah dangana samun nutsuwa ta hanyar aure ya ce waje alabai na kun mawaddatan warhama allah ya sanya soyayya da tausaya wa juna tsakaninku ma'aurata wannan suratun rum ayata 21 ke suratun rum ayata 21 ayata ke ya ce fama yujadu min al-mawaddatu warhamata bainar zawjain la yakadu yujadu bainar thnayn ya ce abinda ake samu na soyayya da tausayawa tsakanin ma'aurata bayewa aka same shi a tsakanin wasu daban wani mutum biyu wani ba ma'aurata ba wallahu subhanahu yuhibbu lil azwaj dawamal mawaddatu wa rahama walidha shara'a lahum min al huquq ma yahfazu ada'uhu al mawaddatu wa rahama min an nafad aw diya فقال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف yace dalilin wannan alaƙa ta ma'aurata Allah subhanahu wata'ala ya so yake so ga ma'aurata a samu dawamar mawadatuwar hama a samu dawamar wannan soyayya da tausayawa Allah iya so su tabbata su dawama tsakanin ma'aurata walita dalilin wannan manuwa ta dawwamar soyayya da tausayawa tsakanin ma'aurata shari'a lahum minan hukuk Allah shar'anta ma mutane haƙoƙi ma ya hafazu a da'ahu almaudata warhama haƙoƙin da in har an kiyaye su za a samu dawwamar soyayyar da rahama su dawwama a kare su minan nafad audiya a kare su da su kare ko su tozarta ko da ba su karin ba a samu gurɓata kina Allah ya yi haka wani haƙoƙin don a kiyaye dawwamar soyayya da tausayawa minan nafad audiya na imma a ce sun kare tausayawa ta kare ko ta tozarta faƙala ta'ala sai Allah mai girma da buwaya ya ce walahunna ma'ana ana nihin mata suna da wani haƙƙi misalin da zai alaihinna bil ma'ruf irin haƙƙin da aka ɗora musu ɓangaren kyautatawa kinan yadda Allah subhanahu wataala ya umarnin mata ya ɗora masa haƙƙin kyautatawa maza haka Allah shar'anta irin wannan haƙƙi akan maza su kyautatawa mata yace wa hadhihi kalima ala ijaziha jama'at ma la yu'adda bitafsil illa fi sifirin kabir yace wannan kalma ta faɗar Allah subhanahu wataala wallahunna مثل الذي عليهن بالمعروف wannan kalma ala ijaziya duk da kalma ce takaitatta gajera guntuwa amma duk da guntuwa ce amma jama'at ma la yu'adda bitafsil illa fi sifirin kabir gajera ce amma ta kunshi ko ta tattara abinda bai yiwa in za a yi dalla-dalla a kan shi sai an yi littahi mai girma takwa a samu a kwamtakwamin ya kwamshi abinda yake cikin wannan kalma ya ce wannan kalma fahiyar ƙa'idatun kulliya na tsikatun bi annal mar'ata musawiyatun lirrajul fi jami'il hukuk illa amaran wahidan abbar Allah ta'ala anhu bi qawlihi walin rijali alaihin na daraja ya ce wannan kalma ita ce ƙa'ida haɗaɗa wadda take hurci kamar tana hudin cewa mace tana daidai da namiji cikin dukkan haƙoƙi duk haƙƙin da yake kanta ta maka kai ma an ɗora ka mata haƙƙin da aka baka ita ma an bata banda haƙƙi guda ko al'amari guda shine Allah ke magana a kan shi walijar alhin daraja walijar alhin daraja maza suna da daraja ta jagoranci akan mata maganar jagoranci na alamarin mata shi Allah sanya a hannun namiji na jagoranta abika kai ne jagora amma sauran hankoki na isanin kyautatawa yadda aka ce ta maka kai ma an ce ka mata ya ce wa kada hala fi ma'arfata malahunna wa ma'alaihinna alal ma'aruf بين الناس ومعاشرتهم ومعاملتهم في في أهليهم وما يجري عليه عرف الناس هو تابع لشرائعهم وعقائدهم وآدابهم وعاداتهم yace Allah subhanahu wata'ala ya maida mu idan kana son madogara inda za a maida ka ka samu haƙƙin da yake na mata da haƙƙin da yake kansu na kyautatawa tsakanin mutane na mu'amala ta kita iyalai abin da aka ɗora na aka ce da abin da yake gudana na ma'aruf tsakanin mutane wanda za a ce wannan abu ne mai kyau to na iya bin shari'o'insu da aƙidin mutane da laddubansu da al'adansu ken duk abin da yake na shari'a na aƙida na wajen adab da halaye na mu'amala yau da kullum wanda in an yi an ce wannan abu ne mai kyau ko wani abu ne ba shi da kyau dukkanin ba ya an jero ba dukkan abin da yake tsakanin mutane bangaren mu'amala bangaren aƙidu bangaren ta fi zace wani abu ne mai kyau ma'aruf a nan daga nan za ka gano irin haƙƙin da yake kan mata da wanda aka ɗora musu duk abin za a ce mai kyau ne kurin ya ciki ba ya rubuta maka shi ba da abin za a ce mara kyau ne bai dace a yi ba mana kai ma bai dace kai ba ko bai dace ta yi ba da za ce na bore na tawaye ne na gallazawa ne yadda aka hana ita ta maka abin da bai dace ba kai ma kakka mata abin da bai dace ba fa hadhihi jumla wannan jumla tu'ti rajula mizanan yazinu bihi mu'amalatahu li zawjihi fi jami'il shu'un wal ahwal wannan jumla ta wannan aya tana ba namiji mutum ya yi samu ma'auni sikeli wanda zai auna da shi zai au na mu'amalar shi da matar shi cikin dukkan sha'ani cikin kowane hali cikin kowane lamari wannan shine abin awo wannan aya ya ce fa'iza hamma bi mutalibati ya bi amara min al'umur ta zakar annahu ya jibo alai mithluhu bi izahi ya ce duk lokacin ma'auni ya ce domin duk lokacin da namiji ya nemi a mai wani al'amari na kyautatawa mata ta mishi to wani abin da ka nema a maka sai ka tuna kai ma an ɗora ma irin shi a dabara da nata yadda ka kisa ma kaza na jin daɗi na kyautatawa to kai ma irin wannan abin kai ma ana nema ka mata wali haza dalilin wannan magana ɗalibin abbas radiyallahu anhuma inni la atazayyanu li mar'ati kama ta tazayyanu ne ya ce labin abbas ke cewa ina nakan zo in yi ado don matata ta kalla ta ji daɗi kamar yadda ita take mini yadda nake so ta kalla ta adon kalla ji daɗi nima na kamata ado kun don ta kalla kun ta ji daɗi ke ta ma tana da haƙƙin kamata kwalliya kamata ado don ta kalla ya ce falmusulun haƙ يعترف بمال زوجته عليه من الحقوق musulmi na gaskiya na hakika yana yarda da wani haƙƙi ga matar shi kina yana da konata kina wani haƙƙi ya yarda a wani haƙƙi shi ma a kan shi na matar shi kama ƙala ta'ala walahunna mithlul ladhi alaihinna bil ma'ruf kamar da Allah ya faɗa cewa mata suna da wani haƙƙi da Allah ya ba su irin haƙƙin da ya ɗora a kansu ya ce wa kama ƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam ala inna lakum ala nisa'ikum haƙƙa wali nisa'ikum alaikum haƙƙa bayan ya kalma ta jan hankali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan an ruwace da imam turmuzi haka ibn majah sun roto da hadisin hadisi na hasan ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala inna lakum ala nisaikum haqqa lalle wani haƙƙi kuna da wani haƙƙi da ya dorawa matan ku maza suna da haƙƙi akan mata da aka dorawa mata haka su ma wali nisa'ikum alaikum haƙa su ma matanku suna da wani haƙƙi nasu da aka ɗora mu suna da haƙƙi nasu da aka ɗora mu kinan kowa iya da haƙƙin ɗan uwan shi yace wal muslim al wa'i yuhawilu da'iman an yu'addi li zawjihi haqqaha ghayru nazir fi haqqi istawfa'u amla musulmi wanda ya san abin da yake ya hankali mai wayo yana nema kullum shi ya yi ƙoƙarin sabke haƙƙin da aka ɗora mai na matan shi shi a ce ya sabke na shi bai dibawa a yunina ta mun san fusan ta cika min nawa da ku mata a karimi karimi mutumin ƙware mutumin ƙware ne bai a kun kai kai ba ya maka ba naka kai ƙoƙarin sabke naka ya ce ba ka lura ba kulawa kai ya amma gana ka san fusan gaba daya kai dai kokari kuna musulmi mai dabara mai wayo yana ƙoran sabaki na shi kurin shi ya ce li annahu harisun ala ala da wamul muwaddatu wa rahmata bainahuma rahmata bainahuma ya ce domin shi musulmi mai dabara mai wayo da sa abin da yake yana kwaɗan dawamar wannan soyayya da tausayawa tsakanin shi da matar shi كما أنه حريص على تفويت الفرصة على الشيطان الذي يحرش بينهما ليتفرقا kamar da a lokaci guda shi musulmi mai hankali ya san iya kwaɗan kaucewa shaidan kai samu wata dama wata okaziyon a kan shi wadda ta sa taharish kwada ko ƙiyayya tsakanin ma'aurata don ya raba su mun karanta shaidan kamar na cikin sai musulun yana da wata fale wata hada a cikin ruwa daga cikin ruwa na duniya wanda kullum aikin shi kurin ya tura ɗiyan shi sabata da bani adam in lokacin kawo rafar sakamakon abin da kowa jami sun kin shi je abin da zai kawo sakamakon aikin da ya je wani zai zo a yana kokarin sa wani ya kaza ya zina na sa wani kaza ya sata kowa dai ya kawo sakamakon aikin shi dai can a cikin zaka ce idan wani zai zo zai ce ai bungushe ba ina bin wani wani ina mai bin shi baya a kan shi da matar shi ina ga masu he da na sa ya sake ta jin wannan wanda ya ka labarin raba ma'aurata shaidan iblis zai kama shi rungume rungume shi ci anta anta an kai ne ɗana kwarai zai yabe shi saboda ya san irin abin da yake cikin haɗarin raba aure mushkila tsakanin ma'auratan tsakanin iyalai lalata iyalai bacin tarbiyya ko ta dai irin abin da yake biyowa baya idan aka ce mata da miji an rabu balle da iyalai nawa suka lalace nawa abu da yawa ya san da abin da ya kasancewa ta ke na shi mai hankali musulmi da yasa abin da yake yi ya san in wani abu ta so kan shi da matar shi ya san shaidan yana yawan bayan shi iya so ya dariya kan shi ya samu biyan bukatar shi ta a ce nema shi kun sakatta shi gudun sha biya to shi musulmi mai dabara ya san da wannan magana iya neman ya tabbata shaidan ya ce wa min babin dina an nasiha na zukuru la'ana haƙƙal mar'ati ala rajul ثم نذكر بعد ذلك حق الزوج على المرأة لعل الأزواج يتعزون فيتواصون بالحق ويتواصون بالصبر yace ta ɓangaren nasiha za mu ambaci wani abu a nan da addin nasiha ne dalilin haka za mu ambaci wani abu daga haƙƙin mace akan namiji kuma bayan haka mu ambato haƙƙin namiji akan mace ya ce na yi wannan tsari ko wannan niyya don hatar ma'aurata ya ta'izu fa ya tawasau na bilhaq wa ya tawasau na bisabar da hatar ma'aurata za su wa'aztu su ma junansu wasiya da yin gaskiya ko rike gaskiya da yin wasiya da yin haƙuri ya ce inna linisa'ikum alaikum haƙƙa faɗar na salasalama cewa matanku suna da wani haƙƙi a kanku wa awwalu zalik harkon wannan haƙƙin an yi wa ashirar rajulul mar'ata bil ma'ruf namiji ya zamana da matashi da kyakkyawar mu'amala shi ma'ruf kyakkyawar mu'amala لقوله تعالى دم فضل الله سبحانه وتعالى وعاشرهن بالمعروف Allah ce ku zamana da mata da kyautatawa zamantakewa ta mutunci wa zalik wannan samun haka samun kyakkyawar zamantakewa bi an yud'imaha idza ta'im wa yaksuha idza iktasa wa yu'addibaha idza khafa nushuzha bima amara Allah an yu'addaba bihi an-nisa bi an ya'izaha موعظة حسنة من غير سب ولا شتم ولا تقبيح فإن أطاعت وإلا هجرها في الفراش فإن أطاعت وإلا ضربها في غير الوجه ضربا غير مبرح لقوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعزوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبقوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا نسائي آية 34 yace da ya maganar kyakkyawar zamantakewa ta ya za a same ta ya ce bi an na ta'ima idza ta'im ya ciyar da wannan mata idan shi ya ci in ya ci ta ci mana kaka zamna kai cikinka a ciki ita da yunwa wa ya kasuwa idan tasa ya tuwatar da ita shi in ya samu tuwa kaka zamana kai kana ta ɗumke-ɗumke ta ba ta da kayan sawa na ado wa yu'addibaha idza khafa nushuzaha kuma ya mata ladabi inda ya ji tsoron ta da karan hanci ta ta bore ya mata ladabi bi ma amara Allah an yu'addab bihi nisa ya mata ladabi da ladabin da Allah ya umarni a wa mata shi wani ladabi me ya ake ladabin da Allah ya ce ake mata ladabi bi an ya'izaha ma'izatan hasana ya hara da wa'azi kyakkyawan wa'azi yan nasihu yan ayoyi da hadisai na jan hankalinta min gairi sabbin wala shatam ba tare da bakan magana ko zagi wala ta kabi ba murna wa Allah wadan ki kucurkura kaza kaza na cin huska duk babu wannan wannan matakai da bi na nasiha ko na wa'azi fa ina ta'at in ta ida na wa'azi da ya ayoyi sun shiga sun yi aiki shikenan magana ta bukata ta biya wa illa kenan idan ba a samu cin maguri ba ba ta komo ba kan hanya hajjaraha fil firashi sai kaurace wa matar a wurin kwanciya ma'ana ya hasa mu'amala ta arme da ita gana ke a sauyin shin huda ya yajin aiki fa'ina ta'at in ma'ana ya ba ta baya in ta yi da da ya hasa mu'amala ta arme da ita bukata ta biya wa illa an wa bata komo ba ta bijire da raba fi gairar waje ya bige ta amma ba a huska ba ba mari ba kutuwa a huska ya ce darban gairar mubarak kuma inakin ne kuma ba ta hana huska kuma kuma inakin ne za a bugo ba mai rauni ba mai guru ta karya ta ko ka jirgin ta daina da nan zai ka illa hili a wannan magana ya yi ta ba haka ba kurin yi ta ga madogara aya da hadisi ya kafatar Allah subhanahu wa ta'ala wallati ta kafin nushuzahunna fa'izuhun matan da kuke ta tsoronta da karahanci za su yi bore su ki biyayya fa'izuhunna Allah ce kuma su wa'azi kwara da wa'azi a yi galgadi yan ayoyin da da sanka in baka suka nemo mai yi a sa a yi wa'azin dai ya ce idan an yi wa'azi bayan wa'azi ya ce hajjurun ka yajin aiki ka ba ta baya tafi na mazaji gina a wurin kwanci za ka yajin aiki ma'ana kina ya ce ta ma'amala almace ba ka ita ba ya ce wa diribuhun da kuma mataki na uku a bage su Allah ce fa ina ta'anakum in wannan matakai da kuka bi suka muku da'a bayan wa'azi ne ta maka da'a a bayan kauracewa ne ta maka da'a bayan dan bugun ta maka da'a to kakka ci gaba da gallaza mata magana kenan fala tabgu alayhi zal kakku ne wata hanya daban ta zalunci akan su inna allaha kana aliyan kabira Allah madaukaki ne mai girma ne a kanka na kama ka wannan makasar aya don kakka ga kai kai ne mai iko kai ne mai kari ka rika gallaza mata kana cin mutuncinta ka ba ga cin mutunci to ya san daga cewa a ka san da Allah shine madaukaki mai girma kan ku wannan shine abinda yake cikin wannan aya bayan wannan aya ya kawo ruwaya wadda abu dawud aka ibn maja suka roto ya ce wani ƙaunihi sallallahu alaihi wasallam waƙar su'il bayan wani aya haka don faɗar annan sallallahu alaihi wasallama an mai tambaya wani mai tambaya ya ce ma haƙƙo zaujata a hadina alai ya rasulallah me haƙƙin matar ɗayanmu a kan shi faƙal sai yake ce mishi an tuti'imaha idza ta'amta ka ciyar da matarka in kai ka ci wa takasuha idza tasait ka tuwatar da ita in kai ka tuhata wala tadribul wajh kaji kakka bigi huska don za ku san muna cikin jarrabawa a da kuma cikin jarrabawa ke kaga huska babu wurin da ya daɗin buga gaban huska yanzu ba wahala ka cire ta da biyar ka mata kutuho ka wasa mata hanci ɗan kaɗan kurin fiye zai cire ta da biyar shi musulunci ba magana mata ba hatta da bawa kai hatta a cikin halin fada an hana bugun an hana hutanci ko a fada na mace sun sayi bukari ya ce wani gatar ahadakun farfalita ribar waje ko zakatar ahadakun zakatar ahadakun farfalita ribar waje inda yanku zai yi fada mace yi nisanci huska ko a fada kaga ana yaka ce ya zai fada yau fada babu gun hanci to ya hana ka wata ruwa ce idan daraba cikin sai musulun wata ruwa ta ma musulun ya ce fa taƙil waja kenan duka dai abinda yake maganar huska an ba ta matsayi a kuji a halin da aka halitta kisa ma wata ta yi zina annan salasalama ya sa a je ana je ta ya ce urmu amma fasitan da buloji haka makala ta ce ku je heta jiwa da kisa amma auna ce ce amma a nisanci huska a halin kisa ya ce huska a nisance ta kaga a yau mutane ya ga abu ne mai sauki wannan bari haddanka hadda kowai kuna shi Allah ya ba huskar alhurma kun an ba huskar alhurma kuna shi ne magana kenan ko ta ɗanka kai hatta da bawa cikin adabin mufarad imam bukhari babu shi magana ta ce idza daraba ahadukum khadimahu idza daraba khadimahu ce in zaka bigi bawanka magana kai na an hana ka bigi bawanka eh la daraba khadimahu ka bigi hadimunka bawa ma an hana ka bige shi yan gidanka mun ka karanta nan kisa ruwa imam muslim ta mawiya bin hakam a sulami wanda ya mari mari ne yawa bai washi ko da nan sallallahu salama ya girmama mai lamar marin da yawa bai washi kuma laifi ta mishi sakaki ta yi asara ya cire ta da biyar amma wannan marin da ya mata annabi da ya gaba zawa mai abin ta ya kai ga bashi mahuta ya kubuta daga hushin Allah illa ya yantar da bawai kurin sabilillah na ka yanwa kenan mai kokarin yake zukatan mu don yanwa dole han yake zuciya daga abu ne kwarai yake to za a ce kaka mari kaka mare ta kaka mare shi kaka bugu a hanci to yadda wasa da eh bugi wani wuri daban nan kin da an hana ka eh an hana ka mari kaka tire ta da biyan kaka tire shi da biyan kaka mai kutuwa hanci haka wasa mai hanci don wani an hana ya ce bayan ya kashe wannan soshin hadisai ne bukhari musulun da yawa da yawa da sauran sun inganta kan haka da cikin sabu suna ya ce bayan ya yi magana kace da ta kai in kaci ka tuhata da ta kai ka tuhata wala ta dirbar wacce kakka bugi huska wala ta kabbe bayan bugu haka mata kai Allah wadanki ku cakar banza hai gurin ya wani abu ne na cin mutunci kakka mata an hana ya ce wala ta hajji illa filibet ƙaurace da aka ce ka yi a ɗaki na ma'ana kakkabar ɗaki duk da wannan abin da aka yi nema in ta zahi annar sallar salama ya taɓa hushi wata guda ko ya taɓa hushi ya bar gida ya ce kuma wala bai shiga idan tsawo ce bai shi bai shiga gidan ni da kullina wata guda zungur ya kun gani ba wala ya fita ne to gidan ba na ƙara shiga ne wata guda bayan kwana 29 sai shiga ya shiga aisha ta ce yau ba kai gace bai ka kwana wai kawata guda ke kwanan ga shirin tara kaga nan shekanta ka na kace halin mata ne kaga kan mata kaka ba wai kire wai koma wai koma mun ta kace kata guda kama da mu kama da mu shi ba to ya ka take lissa wa kwana ɗaya ɗaya ɗaya ta sai je dai ta ce shirin ba tara kenan kama kwanta kan ba da mu da shi kenan ba da mu bai koma ba kenan da ya kwanan kan kace kawata guda kai kuma ba zan shirin tara ita aisha ai wata yana 30 ba daya to yau ba ba daya ne gari wata wata ba daya ne kenan an ta kama aka yi hushin ma kenan gare ba dai ba idan abin da ga abin da aka saka dai aka ce abin da ya tsarin matakin farko da ake bi yace inna min mazahir iktimal al-khuluq wa numuy al-iman an yakuna al-mar'u rafiqan raqiqan ma ahlihi yace iya daga cikin abin da ke bayyanar da iktimalul khulq mutum ya iya cikakken ɗabi'a hali iya da khulq iya da hali na kwarai wa numul iman a ce imaninka ya ci gaba imaninka yana karuwa alamar haka an yakuna al-mar'u rafiqan raqiqan ma ahlihi mutum ya zamanto mai tausayawa mai sauƙaƙa wa iyalan shi ka zamanto ƙwarai mai tabshin hali mai sauƙaƙa wa iyalanka ke wanda aka iya tausaya ma iyalai iya sauƙa musu iya cin alama iya da imani iya da hali na ƙwarai me yasa ya wani magana ga hujjaci ya kawo ruwa yadda imam tanuzi ya roto ya ce كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يندى النبي صلى الله عليه وسلم يجي أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم كما يندى النبي صلى الله عليه وسلم يجي ما يتكل ممني wajen bangaren imani wanda ya kowa cikar imani wanda yake ya kowa hali na gari ya ce kuma khiyarukum hiyayye zaɓaɓɓe a cikinku khiyarukum linisa'ihim wanda ya zama zaɓaɓɓe hiyayye a wajen mata wanda ya kyautata wa mata ya yi zama nagari ya yi zama mutumin kwarai wani harkar da sarci adamta duk muna kowa a cikin kyauta matan shi ita shi ne a gaba yace فإكرام المرأة دليل دليل شخصية المتكاملة وإهانتها علامة علامة على الخصة واللؤم yace karrama mace girmama mace a karrama ta dalili ne na mutum wani cikakken mutum ne eh akwai cikakken alamar cikakken mutuntaka wa ihanatuha wulakantar da mace alamatu ala khasatu wal um alama ce ta lalaci da abin zargi kenan mutumin banza ke wulakantar da mata ke cin mutuncin mata eh ba da wani ta mace hula ce a sauce ba mu hula ce mace hula ce mace hula ce kuma ka da kare ta sa ta kuna ba kun yi mace ba akwai wasu kalmar iya suna da wadata suna da hali yanzu sai ga suka kawo ta wannan bai dace ba ba musulun tsarin musulunci bane ba, ne ba. don abu mutum bai san matsayinsu sai in ka mai da abin a karan kanka da abin da ke gari inda da yaka ce kai kai kamar kai za a ce kaza amma ka yadda za abin za ka ce da yaka ce aka wulakanta me za ka ji ko aka karrama me za ka ji kenan abin ya kaɗo abin a kanka ka kaɗo kai kanka ko na mata ka ta ma kaza kai ya za a ce kai kai kaza abin ne na tsari abin da musulunci tsara kenan yace wa min ikramiha at-talattuf ma'aha wa muda'abatuha iqtida'an bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqad kana talattaf ma'a Aisha wa yusabiquha hatta qalat سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته فلبثنا حتى إذا أرحقني اللحم سابقني فسبقني فقال هذه بتلك نعم wannan ruwa ta abu dawud cikin adabar sauran albani ya kawo wannan ruwa ya ce wa min ikiramiya iya daga cikin karrama mace a talattufa ma'aha tamsasa mata wa mu da abatuha yin mata wasa e mata wasa e ba wani girma wacce gemu bai hana wasa gemu bai hana wasa a yi dan wasa da mu'amala saboda daidai abin shi naka bai kai na annabi sallallahu alaihi ko wannan magana ce da yayi koyi dan koyi da manzo Allah sallallahu alaihi shi halin shi ne haka nan kinan sunna ba a wannan ma iya cikin sunna zaka sunna ma kai sunna nan ma akwai sunna ta wannan eh sunna ce nan ma sunna ce ba sunna ba ya sallah ba sallah sunna ba ya sallah ba ake sunna a rayuwar ka mamala sunna ake sai su ake suna kawai na ga suna ba ya tsalla ba ya ce faƙadakan annan salama tabbas da talatafa ma a aisha wa sabiƙuwa iya tafsa ma aisha iya lelanta iya mata lele iya har iya tsere da ita hawa ta take ba labarin tana cewa sabaqani rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sabaqatuhu manzala ya da mai tsere wata rana da muka yi na tsere mishi an ce balle yana cikin bulaguro ya ce ku yi gaba ya ce saura aija ai gaba a barsa da baki maki a baki tsayawa sai a barsa ta ce ku yi gaba ya ce an tahi ya ce to aisha makasa haka ne ake yi wasan an ce lokacin da shigo gida daga tarin mutum shi da labe gazo ya tarungume shi abu ne na mamala kurin ba na abu ne ba na duk abu ne matsala nan abin ya zama to kurin na kurin al'ada ta kaɓata abin kai ma ga gani wani abin zama kurin wani ne wani ne ya ji wa'azi in wani ya ji wa'azi sai sunna ya ji gida ya sa wa yadda ya ambara san matashi sai to ko me wani ko shi ya ya ji ana mu'amala magana sunna mu'amala da mata wasa da mata to shine ya sai so ya ambara san ta ya ji gida shi ma ta ce to me wani kuma ta kike ta gara wasa ba mu ta san me ambara sai ambara san ta eh man da ya mutu sun ba wai shi zo ne ya sunna kai tsaye ta ce to wani wani ko me me wai ta tabbatar da shi ba shi shi shi shi shi shi wasan shi ko kada ta kaje kaje wasan ka in ka so ba ba yadda ko ka san mace ta kuma sawa ba to wannan ko menene kai ta bayan wasan ya san hanya eh ya ta a mata bayanin abu yace haka ta ce ya nemi mai tsere wata rana muka tsere da tsere mishi ta ce falabithina muka dan jima bayan lokaci kenan shi an mun yi tsere na tsere mishi an ɗan kwan biyu hatta idza arhaqani laham he kyare he wata nima na fara girma na fara dokan jiki ka san da ta karama ce gaba ita ma ta doki jiki ta doki nama ma ta ta gama cikin ta tace ni ma lokacin da jiki har kama ni sai fa sabaqani yace to Aisha sabaqani yace to Aisha makasa kina mata makasa a nan fasabaka ne a nan shi ya tsere mini tunda ta ta ta yi wani a can ta tsere mishi tana da kurciya nan kuma ta fara kwana biyu ta fara a wani ta tsere mata da ya tsere mata mai ce mata faƙala hadihi bitilk wannan na yanzu na rama wancan da kika mani kai wannan tsaye wannan tsere mata da shi ma rama ya ce mata wancan tsere da muka yi cika tsere mani ma yanzu na rama ya ce mata haka haka suke mu'amala ta kware zamantakewa ya ce wata ran sai ke ce mata aisha ina lura da ke in kina hushi da ni yana ganewa muna gina matsala ta ce aka ke gane ya ce inda ya ce gano ta in tana wani abace gama akwai matsala in za ta yi rantsuwa in suna shiri ta take birabin muhammad birabin muhammad ana cikin in ya taba ta an akwai na matsala ce birabi ibrahim ba ka wasu da shi ya ce daga shi ne zika ne ta ce Allah ka ya rasu layi a baki ne amma a zuciya ta kada zuciya ta eh ta ce a baki ne nake bara kama sunanka amma a zuciya kada zuciya zuciya ta kenan kun kisan mata ce kisa ka ta kama ya dama shi ba kama ta mu da shi ba ta ce a baki ne nake amma ta zuciya ta kana zuciya ta rasu layi don na ba wani tattauna na mu'amala na hira tana shaɗi suke tsakanin su ya ce tona shi ne da magana ta tafsawa ya ce walakada addan na biyu sallallahu alaihi wasallam allahu batilan illa ma kana ma'al'ahal a nan sallallahu alaihi ya lissafa dukkan wani wasa haramu ne duk wasa haramu ne sai wasa da iyalai sai ware wasu daga cikin wasa yace kullu shay'in yalhu bi ibn adam fa batilun illa illa salasa dukkan wani wasa da mutum zai yi da dan adam zai yi haramu ne sai guda uku wasa uku kurin shine halak ramayu an qausi wa ta'dib farsahu shine wasa na halbi kibiya ko yan halbi ko yan bindiga mene da alƙalin balabai kan yaƙi ne da ba dokin ka horo na yaƙi na iya yaƙi na kai hari na da abu da ake wa mula'abatahu alahu da wasa da iyalai nan shi yasa ko ta ruwaya nan sai kace ma la sabaka la fitna nan bai ce babu tserere ya cin abu na jero da magana ta mashi magana ta doki ko raƙumi an ce duwan suna da alaka da jihadi fi sabilillah wasa ne mai amfani zai ka amfani saboda saboda malamai suka ce kurin ke wannan ukun kadai a bai wari in ba shi ba dukkan wasa ya ci haramu wasu na kawo to an iya yi wasu na kawo suna kawo magana wasu magana tserere ko rali ko wane ne wannan kuma manane na fahimta kan masala duk da suna cewa an san dai abin da ke cikin hadarin rali ta akwai hadari na mutuwa sauransu wannan kuma a hili illa take shi dai ce wasa duka haramun banda wani uku uku ya jero sai na ƙarshe maganar wasa da iyalai ci fa'in na hunna min alhaq wa'annan wasa koyon halbi koyon antarama ta yaƙi da doki ko da mota koyon na aiki na abin jihadi an ga shaɗa kuma ga abubuwan na yaƙi na gasar yayi ya ce waɗannan su ne wasa na gaskiya na halak ya ce wa min alhaƙil mar'ati ala rajul an yi sabi da ala adha iya daga cikin na ke cewa haƙƙin mace akan namiji ya yi haƙurin cutarwarta kai namiji ne kace ko aka mai kara ma ya kama ganta a karkar jimurewa ka jimure cutarwarta wa an yi afuwa amma ya kuna minha min zallati ka yi ɗan kau da kai rangwame wani kurakurai abu ne ba wataran ya zo kuskure ba kullum ba wani da ke zauwa ya gito dan kuskure ya yi wannan magana da kauli sallallahu alaihi wasallam la ya farak mu'minin mu'mina in kare a min ha hulukan radiya min ha aka ya karuwa yadda imam muslim ya roto ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya furuk mu'minin mu'mina kadda mummuni ya kyamaci mummuna gaba daya kurin ka ka ka kare kurin da mai imani ce me yasa ya ce in kare amina khuluqan radiya min akhar in wani halin bangare ta yi matsala wani halin da baka so wani halin ta ba iyawa wani bangaren ta baka mi kyau kai da shi kenan mutum aka ce mutum tara ne bai cika goma kenan baka ha sai ka sai kai hakuri ka dan kau da kai wani bangare an ce wata mata zai wani tana bangare matsala na bangare Allah ya baka wani dami albarka kuma a jikinta duk abin yawa kana wani da yawa kana wa qala sallallahu alaihi wasallam istawsu bin nisa'i khairan fa innahunna khuliqna min min min dil'in khuliqna min dil'in wa in a'wada ma fi dil'i alahu fa in dhahabat tuqimuhu kasaratahu wa in tarakatahu lam yadhil a'wad fastausu bin nisa'i khaira ibn ruwaya bukhari ya kata muslim ya kawo yace fadar annabi sallallahu alaihi wasallama kuwa junanku wasiya istausu bin nisa'i khaira kuwa junanku wasiya game da mata kuwa junanku wasiya kyautatawa mata yin yin abu na kware ga mata to me yasa fa innahunna khuliqna min dil' mata ahalicce su daga tsatsu asali kenan na adam kenan tsatso kashin tsatso kai har hakarkari kashin hakarkari kashin hakarkari ba tsatso ba wani a wata mafi dal shi kuma a hakarkari mai karkatar shi na sama ya yi karkacewa don kwacewa ce fa'in zahaba da tuƙi mu kasa an kace ya mai tsaye cak to ka karya shi kwa wani talakata hu namin da awajen an kuma shi ba zai gushe ba yana nan kwashe kenan idan kun kai guri gurin kenan ana kan da kai mata tana matsala ba sai ba da wata matsala kun ta kasawa ka sani ma wata halitta ce mai rauni wata halitta ce tankwasassawa da bata mai kiyasa a san fursan wannan ɗabi'a su kenan duk da aka samu wani a wani hali wata macen yadda yi wani namijin zama na kwarai ba da wani sama wani hali ta hishi zama na kwarai na an ce shi ake magana jinsin mata ko da magana mahiyawansu namiji ya hankali an ce ana magana jinsi akwai matsala akan jinsi da magana kan matsala akan afrad sun sai da ake magana cewa mace ragaggar hankali gare ta ko haka din ko ko wannan ana magana a jumlatin jinsin mata nawa aka samu mace ta yi namiji hankali ba samu ba samu kalmar da ana ne wani ana ma'ana ne a jimicin jinsin mata ya da na ƙasa akan na mata ba dan mace ba a samu a cikin mata mai hankali ya zama ta mace ta hannu miji hankali amma a jumurce mata a jumurce suna da gurin hankali mana bai hana a samu wani fard wata ta yi wani a wani hali ana samu dan namiji ma dan duniya ne mara hankali ne laitacce ne an samu haka yace dan haka tun daga halin su fastausu bi nisa khairan kowa junan ku wasiya kulawa da mata wajen kyautata musu wa qala ba'd salaf i'lam annahu laysa husnul khuluq ma'a al-mar'ati kafl adha anha bal tahammul al-adha minha والحلم على طيشها وغضبها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كانت نساؤه يراجعنه وتهاجره إيداهن اليوم إلى الليل yace daga cikin magabata wani ke cewa i'lam ka san cewa dan uwa annahu laysa husnul khuluq ma la mana takaffu adana ba wai da ka kyautatawa hali na kwarai ba kurin iya takaita bane ba kakka cutar da mace kadai ba shi kadai bane ba kakka cutar da mace iya daga ciki amma ba haka kai kakka cutar da ita kuma kai ka ji murye cutar wata bayan kai baka cutar da ita ba kuma ita tatan ka ji murye ka zama namiji eh ka zama namiji wal hilmu ala tsayshiya wa tafiya kai hakuri jimrewa hushinta da dan boranta ka tsayin hajjimuri kaka biya ta kai tsaye ita yin hakan don koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iktira bi sallallahu alaihi wasallam faqad kanat sa'u yarji'nahu wa tahajuru ila yawm al mata da sallama suna su ma suna mai yin magana a maida annabi sallama iya magana a maida wata ta mai hushi wani guda ta mai magana kurum kurum mata ya annabi kashi za wani guda ta mai magana ba ta kaurace mishi ai lokacin da aka yana umar ya iske an mai irin wannan daga murya kaza kaza kaza ce ni za a ma kaza kaza na a ce yau kai daya annan ba da ya gire shi kaza kace ka daga murya annan ta kware ta ce kware annan ba ake daga murya ya yi wani wani ya ka bincike da ya kafsa ta ka bincike ta ka bincike da ya ka ba ya ya kira annan ba ta ce wallahi ana yi ta ce wallahi ana yi wannan yi wallahi taran eh annabi suna yi to ina ga kai kai malam ustaz ɗabi'a ce ku ɗabi'a ce ka Allah ya su kurin kun kai kurin a bisa hankalin shi magana su ɗaga murya wani lokaci yawon su hodi to wani abu ne iya zaba kullum ba yakan zo haka nan akan samu haka nan ba an cika cin ɗabi'a su bane ba aka samu haka wata ran mutum adam ne eh a kullum ne wace ɗabi'a sakata aka samu haka nan yace wa min haqqil mar'ati 'ala ar-rajul an yasunaha wa yahfazaha min kulli ma yakhdhu sharafaha wa yathnim iradaha wa yamtahinu karamataha fayamna'uha min as-sufur wa tabarruj ويحول بينها وبين الاختلاط بغير محارمها من الرجال كما عليه أن يوفر لها حسانة كافية ورعاية وافية yace iya daga cikin haƙƙin mace akan namiji an ya sunaha ya kiyaye ta wa ya fasa min kullum ya farshawa sharafa ya kare ta daga dukkan abin da ya san zai rauni game da mutuncinta game da matsayin da ɗaukakarta wa yadda neman yarda abin da zai gurbi zai illa ga mutuncinta wa yi mutahinu karamata da duk abin da zai wulakantar da karamcin da matsayinta a ce wani ya kama a ce wancan kamar ya kaza da abin da abin zai ka gurbata gare ta kurin ka kare mata kaka ba ta je wurin za a ci mutuncinta kaka ba ta yi wani aiki ko zuwa wani wurin zai sa a kare mutuncinta ko a ci mutuncinta ko abin za ta zai je mata illa ga rayuwarta kai kamata ka kare ta fayyamnawa min sufur wa tabarruj ya hana mace shi da matan shi hutawa ba ba sutura ta musulunci da hudo da ado a hudo adon wuya zina da azuru ana gwada ana gwada koshi haka mata mu suke ba wai ana gwada koshi ne wai a hudo wuya a ga nan wai ba lungu irin al'adun mu koshin ta koshi eh har an wani a wannan wabar nan wuya koshi wuya ya cika to ne irin irin masu kudin jahilai ne wani yake cewa yake cewa mushe Allah wannan matan da kuma barkin su masu wannan wuya koshi Allah kada mun guda matan da kuma barkin dan a barkin kada wai wa ne mai masu wuya na ciki eh to wannan bai dace ba kenan ba ta bayyana da adanta ga mutane ويحول بينها وبين الاختلاط بغير محارمها كما يكاري ومتى تكاري تدا ذات شكا تسامو تسامو عملا غم جكي haɗuwa da wani miji ba nata ba ya kare mata ya hana ta shiga wani wuraren kamar yadda kama alaihi an yi wafirar lahar hasanatan kafiya wa ri'ayatan wafiya kamar yadda an dora mai ya cika mata dukkan cikakken wata cikakken kariya kariya ta hakika ya kiyaye ta da dukkan wata na ƙasa aka ɗora maka namiji fala ya samahu laha an tafasu da fi hulukin audin kai ya bata damar lalace a cikin hali ko cikin addini wala yi su laha da majal an tafasu an awamirin lahi wa rasulihi au tafajur kai ya bata damar ta yi bore game da umarnin Allah da manzan shi ko ta yi wani fajirci kai bata dama izhuwar ra'i almas'ulu anha domin shine makiyayinta wanda za a tambaya kan wannan kiwo da aka bashi shine sun sabu akan ta gobe kiyama wal mukallafa bi hifziha wa siyanatiha shine aka dora ma kiyaye ta da bata kariya li qawlihi ta'ala li qawli Allah ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa mata kai maza su ne masu kulawa game da jagoranci akan mata ولقول النبي صلى الله عليه وسلم والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته haka faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam cikin bukhari haka muslim namiji shine makiyayi akan iyalan shi shi aka ba kiwon su kuma huwa mas'ulun ar'iyati shi za a ma tambaya kan wannan kiwo shine su musabul gobe kiyama shi Allah zai ma tambaya kan wannan kiwo da aka bashi ya kula da shi ya kiyaye shi ko ya bar shi lalace yace wa min haqqil mar'ati 'ala ar-rajul an yu'allimaha ad-daruri min umuri diniha daga cikin haƙƙin mace akan namiji ya karantar da ita ilimi daruri na amar addininta abin da yake wajibi ta sani ya sallah azumi abubuwan na jininta sauransu don akwai ilimi a cikin mai azumi sai mai daman ta karatu ta yawa daman da kaso gidan zama da yawa daman ta karatu ta san dukkan addininta ta san duk abun da ma'abu da alaka da haramta sani ta shi lamarin jininta to wannan akwai matsala wannan ba a ce kamar ƙarin ilimi a dole he na je sama da haka he na je kaza wannan kuma ba shi ba ke ne nan na darura shine wajibi ka ba ta tamuri wannan kuma za a diba sauran zance sauransu ya ce a wuya adana laha an ta haduru majalisar ilim imma shi ya karantar da ita ko ya ba ta damar zuwa halartar majalisar ilimi ta je makaranta ya wani wata mas'ala da muke ciki a yau mas'alan mata wani iya ga kishi ne shi ba zai bata ji makaranta ba ke ne wani a gida wani ustaz ya karantar da ita wani sai matsala ce kakka bar matakka mu'amala da ustaz a gida ko biyu bai dace ba hadari ne ba mata ba da ustaz kudin ka ka samu alaka ta kaɗaita da zama zuwa gama bukinta a gida hadari ne su bi raka da iya ustaz haka yadda kuma bai dace ba mai lahiya a ta je makaranta cikin taron mata a karantar da su ba wata mu'amala kai tsaye ta da shi ma inda ya samu alaƙar karmace da miji a gehi da kuma matsala gaskiya kuma an shayi ko an sha samu kuma matsaloli an sha samu a cikin al'umma na abu abinda bai tsambaye wa ba tsammanin yawa kana abu da yawa akwai misalai da yawa na kaga kawai wani ustazi ne ko ahli sunna ne a ma ta bai magana ahli sunna eh ka samu kai ta gurin ba ana ahli sunna kuna abin annabi ce wannan dimin imani Allah manzon shi kurin ka samu kadai ta kurin annabi ya ce an ku an ka to shida ne na uku annabi ce shida ne na uku kenan ka bata dama ta tafi wajen makaranta ta je can ya lafiya a yace kuma hatta da wanzar ga magar mata kanta kawo ta koya mata ka san akwai ace karamci ba abu daraja gaskiyar magana ko da matar ce ta je wajen matan ko matan ta je wajen ta karatun ta yi ba karatun daraja manar kana da hali ka zo an zo gidan ko ta mera ma tana ta maka a gida ta ta gama da wata zamana matsala ce babu akwai akwai rashin girma ilimin ta iske ta tantaje wajen makaranta ta ta yi ba ilimin daraja kuma ya kare komi da banna ya ce kenan kai ka karantar da ita ko ka ba ta dama ta je wajen majalisar ilimi fa inna hajata li salahi diniha wa tazkiyata zuruhiya laysat aqall min hajatiha ila ta'am wa sharab alwajib badalu ma laha yace domin bukatar mace game da gyaran addininta gyaran ruhinta ba ba ta kadai ta ba a ce ai ba ta kai ba irin bukatar ta abinci da sha da kake kula ta wanda ke wajibi ka bata a su ma ba kai su ma manyan bukatu ne wajibi ne da kasan matsayin ba ta ci da sha to wannan su ma abu ne masu manya ko ba su kai wata da a ce da azu ba su kai wancan abinci a he ma hi da su ne babban gyaran ruhi ne kaka kaka raina darajarsu akan ta abinci da magana sa ka sauransu yanda kaman ka san dole ka bata abinci da shi a sauransu shi ne cike nan lasa aqalla min hajatiha la ta'am wa sharab alwajib bazalu malaha kenan wanda irin bata abinci da sha wanda wajibi ka bata su to wannan shi ma ilimi bai kasa da haka shi ma iya daraja wannan wa zalika alqawli ta'ala wannan magana da yayi dan fadar Allah mai girma da buwaya ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara Allah ya ce ya ku ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani qu anfusakum wa ahlikum nara ku karewa kanku da ku da iyalanku ku kare ma kanku wuta kenan yanda kai yake wajibi ka je ka zama ilimin addini ita ma haka ka kare ma ka kare ma kanka da iyalanka azabar Allah wanda ita wannan wuta wa qudu hannasu wal hijara makamashin ta mutun ne da duwatsu idan ka kare ma iyalanka wal mar'atu min al ahad matarka kwa tana tun iyalanka wa wiqayatuha min an nar bil iman wal amal salih karewa mace wuta azabar Allah shine kare imaninta da yin aiki na gari wal amalu salih la budda lahu min al ilm wal ma'rifa shi kuma ilimi an hasa aiki na gari dole he da ilimi da masaniya ba aiki na gari da jahilci hatta yumkinu ada'uhu wal qiyam bihi ala wajhi al matalub bihi shar'an al matalub shar'an kai yace domin sai da ilimi ne zai yi ka bada ka tsaya da wannan aiki nagari ta hanya kyakkyawa shar'antatta yadda ake nema kai he da ilimi za ka iya yin shi aiki nagari akan kyakkyawa hanya ya ce wa min haƙƙin mar'ata al'arju daga cikin haƙƙin mace dai akan namiji an yi amurha bi qamati dinillah wal muhafazata ala salah liqawlihi ta'ala wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha zuwa ƙarshe ya ce iya daga cikin haƙƙin namiji haƙƙin mace a kan namiji ya mata umarnin tsaye da addinin Allah ta yi sallah ba ta kula sallah da kominta ya ce kuma ka kiyaye ta kiyaye sallah kuma ta umarnin tsaye da addinin Allah a jumlace ce kuma ka kula da kiyayen sallah a lokaci don faɗar Allah mai girma da buwaya ka umarci iyalanka da yin sallah mustabir ala ka yi haƙuri a kan yin sallah da nasa alukar rizikan na nan zukuk mun tambaye ka ba kallafa maka neman arziki a ce akan a wannan mun ɗauke maka wannan kai dai ba a wani muhimmanci arziki ya hannun Allah wannan shine wannan haƙi na ga nan ya kamata mu tsaya ganin lokacin mana ya zo kusan ƙarshe za mu shiga sabon haƙi na shidda insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته